وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 28 ga watan zulqa'ada shekara ta 1435 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 22 ga watan tara shekara ta 2014 a lissafin turawa muna darasi na uku a cikin tafsirin suratul anfal da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullah ta'ala a sabuwar gandu a birnin Kano um, idan ba a manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta goma sha uku ko aya ta sha hudu kai fadin Allah zalikum fadhuquhu wa anna lil kafirina azaban nar zalikum fadhuquhu wa anna lil kafirina azaban nar Allah ya ce zalikum ay hadha al azab wannan azaba والضرب الذي أجلته لكم أيها الكفار wannan azaba da kuma duka da Allah ya gaggauta muku ya same ku a nan duniya aka yi muku azaba ana bugun ku saboda kafircewa da kuka yi da Allah ne a ranar badar fa zuquhu to ku dandana azaba tun a nan duniya kafin a je lahira kuma a sha kashi wa anna lil kafirin azaban nar kuma lalle kafirai suna da azaba ta wuta to yau kuma za mu tashi Allah yana kira zuwa ga waɗanda suka yi imani ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zafan na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين الله مدوكين سركي يكي تشيوا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زهفا فلا تولوهم الأدبار أنا نقول أبن داكي مغانا شيني Allah yana kira zuwa ga waɗanda suka yi imani yayin da suka haɗu da kafirai zafan suna kusa da juna shine zafan suna dab da dab to kada ku juya musu baya kada tsoro ya sa ka ja da baya ka zama namiji ka zama dakakke ka zama dafaffe kuma ka zama tsayayye ka zama ka zama wato jarimi فلا تولوهم الأدبار إذا لقيتم الذين كفروا زحفا التزاحف على رب شيشيني التداني في القتال كسنتر جونا أياكي أنا بمبا تو بمبا كده دب دب دب كم كجو يا بايا mai imani ya fi ƙarfin ya juya baya saboda kai mutuwar a wannan lokaci a gare ka shahada ce shine in ya mutu ya yi mutuwar banza kai kuma ka yi mutuwar shahada shahidi ko an yafe mai zunubinsa gaba ɗaya kar ku juya musu baya fala tuwalluhumul adbar al adbar jam'i ne na dubur baya yani la tuwalluhum zuhurakum kada ku juya musu bayanku wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a to sai Allah ubangiji yayi wato bayan yayi magana yayi generalizing kuma sai yake specifying yana keɓancewa at-tamim sannan yazo at-takhsis akwai juya wanda ba laifi bane kamar misali an zo dab da dab sai mutum ya yi irin dan taku ya yi stepping back don ya daɗa ɗaukan balance to wannan ba laifi bane fada da rago rago ba a taba ganin rago suna fada da ɗan uwansa rago ba ba ka ganin rago yana me yana baya-baya to wannan shine mutaharrifan liqital wanda mun'atifan yura min nafsi linhizam yana yin baya baya baya ne dan ya dada kimtsawa dan ya nuna jarinta kasa akwai takun baya da zaka yi ba wajen kana da tsaro bane yab yab yab dan ka tsoratar da mazaurashi to wannan ba laifi bane kun fahimci wannan au mutahayyizan ila fi'a ko kuma wanda ya juya don ya haɗu da 'yan uwansa su haɗa ƙarfi idan ba ku fahimta ba ku ku arba'in kun zo kuna fafatawa kai saboda jarintarka gaba dai kake ta yi kana ta buɗawa kana gaba kana ta buɗawa kana gaba kana ta buɗawa kana gaba sai ka fahimci kayi gaba kayi gaba kayi yawa sauran yan uwanka mutum talatin da tara nan suna bayan ka can gaban da kai kai yawa zai sa sauran abokanan gaba su kewayo su kewaye ka mutahayyizan ila fi'a sai ka ce bari ka ruga kai baya dan ka da ƙara ƙarfi da yan uwanka kaga ba gudu ne na jin tsoro bayi gudu ne na mai ka daɗa ƙara ƙarfi ina fata ana fahimta to wannan shi ma babu laifi a kan shi to shine illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a ay mundamman sa'iran ila jama'atin min almu'minin wanda yake kokarin haduwa da sauran jama'ar mu'mini mu'minai yuridu al'audata ila alqital ya ruga ne ya koma wurin yan uwansa ba dan komai ba dan ya dawo a ci gaba da fafatawa so wannan yana da kyau mu fahimce shi dan saboda kada la'alla wani ya ga irin haka ɗin ta faru ya ɗauka ko a yaƙi ko na badar ko na uhud ko wani yaƙi a ɗauka cewa ko tsoro ne ko ja da baya ne da sabbai suka yi a'a to wanda ya yi ba da wannan manufa ba faƙad ba a bi ghadabin min Allah to hakika ya juya cikin fushin ubangiji tabaraka wa ta'ala matukar mutum ya gudu to ya gudu cikin fushin Allah wa ma'awahu jahannam kuma makomarsa jahannama subhanallah wanda ya ja da baya ya guje wa abokin gaba alhali yana da karfi yana da daman da zai iya ba da kariya amma tsoro ya sa ya juya to ya juya cikin fushin Allah kuma makomarsa wuta in ya mutu wa bi'sal masir Allah ya ce tir da makoma irin ta jahannama Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda ya ruwaito hadisi kamar yadda imam tabari ya kawo shi a cikin tafsirin sa mukhtasaran um, da imam al-hakim ya ce hadisi ne sayi a bisa sharaɗin bukhari da muslim haka imam nasa'i ma ya ruwaito hadisin cewa hada fi ahli badar khassa wannan bayani da muka yi ya shafi mutanen badar ne kawai ma kana ya juzu lahumun hizam لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم ولم يكن لهم فئة يتحيزون إليها دون النبي ولو انحازوا لانحازوا إلى المشركين فأما بعد ذلك فإن المسلمين بعضهم فئة لبعض ويكون الفار متحيزا إلى فئة فلا يكون فراره كبيرة وهو قول الحسن وقتادة ينا من بياني cewa wannan ya shafi mutanen badar ne saboda ai akwai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin su amma bayan bayan su mutumin da ya juya baya to wannan ya zama yayi laifi in ji abu sa'id al-khudri Allah kara masa yadda yazid ibn abi habib yace أوجب الله النار لمن فر يوم بدر Allah ya wajabta wuta ta jahannama ga wanda ya gudu a yakin badar amma falamma kana yawma uhudin ba'da zalika amma ranar yakin uhud sai kuma hukunci ya canja sai Allah ce inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu sai ce wa laqad afa Allahu anhum a badar hukuncin ya fi zafi amma a uhud dan ku a uhud ai an taka da gudu an taka da gudu tabbas an daga kafa to amma sai Allah ya maza ya ce walaqad afallahu anhum Allah ya ubangiji ubangiji ya musu afuwa istazallahum shaytanu ne bi ba'd ma kasabu shedan ne ya rude su shedan ne kuma irin jaye su a nan gurin abin da ake so a ce da ku ya koyan uwana shine yakin Uhud da aka zo shedan ya kulla makirci irin nasa zuwa ya zo yana shela yana yawo yana cewa kutila muhammad kutila muhammad shi nan fa an kashe muhammadu an kashe muhammadu to wannan ta sa wasu gaji tab tunda an kashe muhammadu kan to ai kuma shikenan ai to wani yaki kuma za a yi bayan riga an gama kashe muhammadu sai wannan ta sa wasu suka gudu wannan ta sa wasu suka tafi ba wai sun tafi ne don tsoro ba gani suke to ai daman suna yakin suna tare da Muhammadu ne to kuma Allah ya kaddara an zo yaƙi ɗin an kashe Muhammadu so kaga wannan shine dalilin su na tafiya kenan ba wai dan sun ji tsoron kafirai ba summa wallaitum mudbirin a ranar yakin Hunain kuma Allah ya bada labari shi ma bayan Uhud kaga akwai Hunain shi ma an samu sabbai sun sun juya baya wallaitum mudbirin kun juya baya kuna masu gudu sannan Allah ce sun mai tubu Allah min ba'di zalika alaman ya sha a cikin tauba sai Allah ya ce sannan kuma sai yafewa wanda ya ga dama a cikin wanda suka aikata wannan aiki Allah ya yafe masa so wannan yana nuna mana ashe hukuncin nan wannan bayani da aka yi ya shafi badar ne amma in ba badar ba a ra'ayin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda abdullahi bin umar yake cewa mun kasance a rundunar yaƙi annabi sallallahu alaihi sallama wata rana muna tare da shi sai mutane suka yi irin wani ƙaraji suka yi ihu suka hasan nasu haisatan fanhuzimna kawai sai aka zo aka, aka sassare mu aka ji mana rauni aka yi mana kaca-kaca shine unhuzimna sai suka ce ya manzan Allah nahanul farrarun yau dai ya manzo Allah mun zama mu ne masu gudu kalmar fararun ta daga alfaru ne gudu yau dai annabi dai abun bai mana kyau ba mun gudu sai annabi ya ce a bal antum kararuna ana fi'atul muslimin ko ku dai ba bara a ce masu gudu ba ku dai kun koma ne dan ku dauko ku dauki wato ku dada daukan balance kenan bara a ce fararuna ba sai a ce kararuna mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin ma'an kajulmudi sakrin hatta usailu min ali kenan irin mutum ya ja da baya ya tumbe ya zo to karrarun kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai ni ne fi'a kun dawo waje na ne dan ku dada samun karfi wannan kenan to shine sai Allah ke cewa falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا Allah ya ce falam taqtuluhum baka kashe su ba ba kai ka kashe su ma walakin Allah qatalahum ana ga manzon Allah kenan ai duk kashe mutanen ai Allah ne yake kashe su ba kai kake kashewa ba wa ma ramaita idh ramait yayin da kai jifan kuma ba kai ne kai jifan ba walakin Allah rama Allah ne ya jifa ma'ana ba kai ka ɗauki nauyin isar da jifan ba Allah ne ke ɗaukan nauyin isar da jifa ɗin wali yubliyal mu'minina minhu bala'an hasana Allah yayi wannan ne dan ya jarrabi mu'minai jarrabawa mai kyau inna Allah samiun alim lalle Allah ne mai ji kuma masani tabaraka wa ta'ala sababin saukan wannan aya shine um, yayin da musulmi suka juya kamar yadda imam mujahid yake faɗa suka juya in sarafu anil qital yayin da an gama yaƙi aka koma sai wani daga cikin sabbai sai ya ce a ni na kashewa ne wancan ma sai ce ni na kashewa ne wannan ya ce ni na kashewa ne wannan ma ya ce ni na kashewa ne ana qataltu fulanan wa yaqulu al-akharu mithlahu to shine Allah yake cewa falam taqtuluhum kai ku daina cewa ni na kashewa ne ni na kashewa ne ba ku kuka kashe su ba ai Allah tabaraka wa ta'ala shi ya kashe su wani dan adam ya isa ya kashe wani ba Allah ya yadda ba falam taqtuluhum antum biquwwatikum ba wai karfin ku shi ya kashe su balla walakin Allah qatalahum bi nasrihi iyyakum amma Allah shine ya kashe su da hanyar taimakon sa gare ku wa takwiyatihi lakum da kuma karfafawarsa a gare ku tabaraka wa ta'ala wasu malamai suka ce walakin Allah qatalahum duk kisan da aka yi a Badar ba ku kuka yi ba Allah ne yayi ba Allah ne yayi wannan bi imdadil mala'ika lakum ta yanda Allah ya taimaka muku da mala'iku ba Allah ya turo mala'iku sun yaƙi ba ba mun karanta ba to sai dawo kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama malaman tafsiri da da magazi suke cewa manzo Allah ya shirya wasu mutane yace su je badar suka sauka a wannan badar din sai ga wani mutum ya zo ana ce da shi rawiya ƙuraish mai shayar da ƙuraishawa wa fihim aslam gulamun aswad libanil hajjaj a cikinsu akwai wani mutum baki na banil hajjaj wani yaro bakin yaro an ce baki ne saboda a lokacin shine baki sauran farare ne akwai abu ya sa shi kuma wani yaro ne na bani la'as ibn sa'id to da suka zo badar sai suka tarar da waɗannan yara guda biyu sai annabi ya ce to sai aka kawo su wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama yara ne aka same su a filin badar din tunda an zo ana son a samu labarin ƙurishawa sun zo badar din ko ba su zo ba sauran wanda za a yi yakin da su kenan to ba a samu kowa ba sai aka samu waɗannan yara din gulamun aswad libanil hajjaj sannan kuma abu yasar gulamun libanil as ibn sa'id shikenan aka zo da su sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa yake tambayan wannan yaran aina quraish kai ina quraishawa suke yan yaran ake tambaya kenan ina quraishawa suke aina quraish to tunda yara ne ana tambaya suka ce a kun wara a hadal kathib alladhi tara bil udwati al quswa sai suka nuna wani dutse can tarin kasa suka ce kaga wancan suna nan suna bayan wurin can suna nan sun fake dadin yaro kenan shi daman baya abin nan sai manzo Allah sai yake cewa kamil qaum sai dai da tambayansu kaga wani lokacin yaro zai maka amfani fa eh kana dan neman karin bayani akan wani abu ko wani abu aka yi maka a gidanka wanda ba daidai ba samu dan karamin yaron ka wanda ya fara magana irin masu surutun na yaran nan zai maka amfani ka tambaye shi ka ce maman ka yaushe ta dawo zai gaya maka wallahi ko ba ka bane ba yawwa ana dan samun yan jawabai a wurin waɗannan yara suna taimakawa annabi ya ce kamil ko ce kusa suna ne mutanen sai tun da yara ne suka ce kai kafir suna da yawa to kaga shi kuma yaro wani lokacin sai annabi ya ce to su kwaya nawa ne ma'iddatun sai suka ce lanadiri mu ba mu san yawan su amma suna da yawa gaskiya to sai annabi ya sake musu wata tambaya wannan shine statistic a musulunci kenan an gane ko yawa statistic a musulunci akwai statistic komi a rayuwar dan adam yana bukatar statistic yanzu a nan gurin an tambaye ka mutane mutane nawa ne ko ba ka bane ba a san mutane nawa bane to akwai statistic majors da za ka yi amfani da shi da wani sampling da za ka yi ko ba ka bane ba sai annabi ya ce to kullum raƙumi nawa suke yankawa idan kana so ka gane mutanen da suke cin nama a kano mutum nawa ne ba ka da bukatar sai ka bi gida gida gida wannan statistically ba ba sai ka bi gida gida ka irga ka ce anguwa kaza mutum kaza anguwa kaza mutum kaza a'a kawai abin da za ka yi sai ka yi ka fara irge a kano ina da ina ne ake yanka dabbobi sai a ce a ai kano wuri ɗaya ne ake yanka dabbobi a abbatuwa to sai ka je abbatuwa sai ka tambayi masu yanka ka ce da allah raƙuma nawa ake yankawa za su ce ma ana yanka raƙumi hamsin misali to raguna fa kaza ake yankawa to tumaki fa kaza ne duk iya adadin dabbobin da ake yankawa daidai gwargwado dai iya dai dan namba din da kake so ka samu zaka iya samu to sai ka tambayi mahauta ka ce da Allah duk akuya daya ko raƙumi daya mutum nawa a kiyasce za su iya cinye ta za a ce ma raƙumi daya to watakila mutum ashirin za su iya haɗuwa kan raƙumi to daga nan za ka fara fitar da lissafinka ko ba ka bane ba ka fitar da min ka fitar da mod ka fitar da wane ne duk abin da masu statistics suke ko ba ka bane ba shi kenan kaga wannan yana nuna ina faɗin wannan bayanin ne don saboda ka san wasu mutane gani suke wai shi wani addinin musulunci wani addini ne wanda yake babu wayewa a ciki alhali da yawa yawan ilimin iliman ma daga cikin musuluncin aka zare su kurin aka zo ana amfani da su ba tare da an yi bayanin cewa daga musulunci aka ɗauko ba barin ba ku misali yanzu a nan gurin har a wurin likitoci da turawa shine idan ana yin annoba in dai ciwon annoba ya sauka a guri to ba a so a je wurin ko yanzu a asibiti idan akwai inda ake annoba ba a bari mutane su je su duba masu wannan ciwon dan kada su kamu ko sannan shi kuma mai ciwon ba a barin sai tashi daga inda yake je wani wuri wannan health organization na duniya gaba ɗaya ta yadda da wannan tsarin amma hakikanin gaskiya a musulunci suka ɗauko haka annabi ya faɗa ya ce idan ana annoba bi ardi qaumin a garin mutane to kar ku shiga waɗanda suke ciki kuma kada su fito kaga na musulunci ne to haka da yawan wasu abubuwa da za gani na musulunci ne yanzu harkar likitanci mafi rinjayen gaba ɗaya ilimin likitanci din na musulunci ne kuma wanda ya fara yin ilimin likitanci musulmi ne ba masu waye manya-manyan ma likitocin duniya ba su ibn sina ba ne to a je a duba tarihi ko bature ya san ibn sina har inda aka fara ilimin likitancin duk yana nan a rubuce a ina ne a ƙasar kafirai a ƙasar musulunci ne to annabi sai ya ce to raƙumi nawa suke yankawa to yaro kenan tunda bai gane iya adadin su sai ya ce to wani lokacin su yanka goma wani lokacin kuma su yanka tara sai annabi yake cewa to alqaumu ma baina at-tis'umiya ila al-alfi ya ce to duk yadda aka yi ƙurashawan nan a lissafi ba za su wuce mutum tsakanin mutum 900 zuwa 1000 ba ko ba haka bane ba duk mutum goma za su buge raƙumi ɗaya gyara dai na cin nama aka zube musu raƙumi ɗaya za su cinye shi tatas to a wannan kaga statistic ɗin kenan ai kaga annabi bai je irga ba sample ɗinsa ne sample ɗinsa wannan raƙuman raƙuman da aka bashi shine ya fitar da adadin mutanen da suke ainihin wato tare a wannan wuri wanda ba san adadin su ba to kaga yanzu annabi ya samu wani nutsuwa ya gane cewa yanzu mutanen nan sun kai adadi kaza don a san shirin da za a musu ko ba ka bane ba in an ce ka shiga ɗaki ka kashe ɓeraye ko ba ka bane aka je aka baka wai aka baka wani wata muciya ya kamata ka san berayen ne kadai ko akwai gafiyoyi a ciki ko ba ka bane yawwa in bera ne kadai zuciya ta ishe shi amma inda gafiya sai ka hada da faskare da akwai gafiyar da zaka zabga mata muciyar ta shanye ta wuce ko ta tsalle ta buge hular kamata ta ketare ta wuce kaga ashe akwai bukatar kafin ka je wuri ka san me yawwa to shine sai manzo Allah ya dade musu tambaya da Allah jama'a in muna karanta irin wani hadisi ku rinka daukan darasi saboda rayuwa ko ba ko bane ba rayuwa rayuwa yanzu za a iya cewa ai wani ya zo neman ka wasu sun zo neman ka za su yi ma kaza za su yi to daga waɗanda suke baka labarin za ka iya karanta su ka gane ce kun san su ne a wallahi ba mu san su ba ake da kama suka zo ko da mota a wallahi adidi sahu ne sauke su to talakawa ne kenan ba ba su kafi ba ne kenan to to yaya suke musulmi ne ko ba musulmi ba ne to Allah dai mun gare wasu kamar arna arna to haka suke bugu alamar alamar dan ni'ima annurin annurin sallah sallah fuskar su wani yaro yace kai gaskiya malam ba sa sallah waɗannan mutane to kaga an fara nuna maka su ayi kenan ko ba ka bane ba yawwa to yaya suka zo da dan buhu buhu suka zo ko kuma dai haka suke tafi ce wani yaro ce to gaskiya dai mun ga dai sun ajiye wani abu a can kefa kam sai ka ce to kaga ka fara kana lissafi kenan to kaga washe gari in ka zo ba za ka kwana a gida ba tun da amma ka yi lissafi ka yi statistic ka gane wane da wane ne da wayewa sai ka kimtsi ko kuma za ka kwanta a gida sai ka kimtsa alƙali ka san mutum nawa ne in ma mutum nawa ne kaga sai ka shirya ka san ya za ka fafata za ka nemo adadin su ne ku yi ku yi likimo ku ku fake ko ku kai kai kai za ku za ku fafata da su duk wannan yana da bukata kar kawai mutum ya zama a tawa ba komai Allah zai kiyaye a kaɗan yi bincike dai yana da kyau in ka dan samu ilimi sai ka nemi taimakon Allah kuma ka dan kimtsa sai ka nemi taimakon Allah Allah ya taimake mu jami'a cikin maganganun manzo Allah akwai hikimomi masu tarin yawa a ciki sai yake cewa sai annabi ya ce kai yana har yanzu ana tare da yaran nan su biyu kaga malam kyauta suna ta bada labari yasa aka ce yaro in kana tare da shi za ka yi wani abu kore shi a wurin dan Allah zai je ina gaya maka zai je yayi maka zani in ka gan shi kana kashi zauna kan kashin ka dabar in ya wuce ka goge kwarai da gaske in ba ka ba zai je ce ai na ga babana yana kashi annabi ya ce sai ya daɗa zunguran yaran nan sai ya ce da su suwaye suwaye a cikin su manya-manyan ƙwarai shawa Su waye sun zo da manyan su ne ko dai kawai su kaɗai ne kawai ko dai kuratan aka turo suka ce tab ai gaskiya a cikin su akwai Utba ibn Rabi'a da Shayba ibn Rabi'a da Abu al-Bukhtari ibn Hisham da Hakim ibn Hizam da Al-Harith ibn Amir da Tu'aima ibn Adi da Nadr ibn Al-Harith da Abu Jahal ibn Hisham da Umayya ibn Khalaf da Nubay da Munabbih dukansu ‘ya'yan alhajjaj da suhail ibn amr annabi ya ce yanzu duk waɗannan suna nan cikin taron nan yara suka ce kwarai kuwa sai manzo Allah ce hadhihi makkata qad qalqat ilaykum aflada kabidiha annabi ya ce to wannan fa ya ga sahaba ya ce to makkan ce fa gabaki ɗaya da hanjinta da hantar ta gaba ɗaya gaba an ce afladal kabid laraba suna faɗin wannan kalma ne suna nufin wato duk wani abu mai tsada manyan makan gaba ɗaya suna nan yau za a fafata kenan manzan Allah sallallahu alaihi sallama yana cikin wannan yanayi ba sai ga ƙuresha sun bullo ba sun mata su su da ake magana sun ku hakuri za mu karanta yakin badar din min awali ila akhirhi a littafin sira insha Allah za mu bada hotonsa daidai gwargwado amma dai wannan dan in samu daman fassara muku ayar in wuce wala Allah wani sati in mun ci karfin ayoyin badar din sai mu zo mu karanta yakin badar din yadda ya kasance tayyib sai ga sun fuskanto annabi ya gansu sai ya samu wannan dutse da alkasib da ake fada sai ya samu mafaka a wurin ka san dole ne ka dan yi kwance kwance haka ka dan dauki wuri dai da za ka dan samu kwaba ko yaya yawwa dan ko a gidanka ne kar ka je ka gina gida haka kawai ba tare da kayi tunanin ko ta kwana ba kwarai da gaske dole ne in ka gina gida ko ba gidanka bane ko na haya ne ka shiga to ka tsaya tukunna ka yi mai karatun ta nutsu kai ka fara kaddarawa Allah ya kiyaye ka ce to yanzu a gidan nan in na je na rufe kofa dukan mu gobara ta tashi kuma gobara nan ta kofar gida ta bullo to da ni da yayana da matana ta ina za mu yi escaping dole ne kai tunanin samar da emergency exit ko ba ka bane mafita ta ko ta kwana ka duba ka leƙa ka gani ce to wannan katangar za ta ƙetare kuwa gaskiya ne gaskiya ne saboda abin da ya sa wasu irin wannan din ya same su gobara ta zo musu a gida kofa a rufe bayan da za su yi yanzu kamar misali kaga da aka zo aka yi masallacin nan hikimar da aka yi sai aka yi mai kofa a nan kofa a can kofa a can kofa a can la samaha Allah Allah kiyaye ko da wani abin ki zai faru insha Allah kafin a farga mutane duk sun fita amma yanzu kaddara da mai injiniyan ya zo zana masallacin kawai ya yi kofa ne guda biyu ɗaya wajen liman ɗaya wacce ta yamma sai wani abin faruwa ya faru to ya ka gani da yawa sai a shiga matsala sai a mummuci da yawa ko a kokone da yawa to ko a ɗakin ka ne hatta irin wannan bogulas ɗin da ake yi kuskure ne fa a tsari na tsanin ya kamata tsari na zamani na'am suna da amfanin su for security purpose ba za a iya shigowa ba to amma ya kamata a yi musu tsarin da in case of wani yanayi ya faru za a iya kakkaɓe shi a tsallaka a fita yanzu wannan kofa a rufe can a rufe Allah ya kiyaye abun fita ya zo ya za ka balle wannan roduka ba za su ballu ba ya faru da irin wannan ai wani bawan Allah a dakin sa wuta ta kama da irin bogulan ne ga wundan yayi ihu yayi ihu da daddare ne ne ba ce ta kawo wuta ko ba haka bane yayi ihu yayi ihu yayi ihu a zo a kawo mai dauki a bude mai kofa to wuta ta kame bakin kofar ma ba zai iya zuwa wurin ba daki yana daukan zafi yana daukan zafi yana tafasa shi yana jin zafi yana ihu da ƙarshe zuwa ya rungume bogular ya rike ta kamar ya zai balle ta ba za ta balle ba haka mutuwar ta zo ta same shi anan wutar ta kone shi a jikin window a garin nan abun nan ya faru wannan abu ne sananne a an fada me ya jawo saboda ana yin irin kofofi na zamani na abun nan ana ganin security ne kaza kaza kaza a rufe yes ko da an yi a rufe to a yi a yi emergency ta yaya za a iya fita in ma ba wani abu samu wani tsani mai kyau a ƙarƙashin gadonka ku kwantar da shi ai kwarai da gaske Allah idan ta rikice ma ba yanda za a yi ka kafa tsanin nan kaga wannan silin din ko da ka wallahi zan iya fasa shi wannan za ka iya fasa shi ko ba ka bane ba a ba tun yaushe ma wannan ya wani ba wani bata lokaci a kansa to to babu akwai yan tsani na zamani da ake masu ɗan kyau a ƙarƙashin gada ake sa su Allah nake gaya muku jama'a wannan shi ma karatu ne kakku ɗauka wani wani abu ne bako wallahi yana da muhimmanci saboda ko da za ta je ta dawo fa wani bawan Allah ya gina gida ya gayyace ni ya ce yanzu in duba na gani a yi masa addu'a Allah sa albarka na je na gani bayan ya gama nuna mun sai ya kai ni wani wuri a cikin ɗakinsa ne ina duba na duba sai na dan duba sai na ga wata kofa a sama an yi dakin an sa wani caka bakin karfe malam dafaffe gefe kuma ga wani tsani a kwance na ta wannan gyaran wuta ne saboda gyaran wuta ka tanadi ya ce ina ya ce ai malam yanzu wannan rufin da kake ganin sa nan gurin ai ina da wani ɗakin a ciki a nan na ce kamar ya ce a kwarai kuwa ya ce ai in tsautsayi ya sa masu neman abinci suka shigo gidana da daddare ka san haka ake faɗa wai girma masu wai dai wai dai ka ce wai masu neman abinci suka shigo gida da daddare ya ce to daman na riga na gaya wa iyalina kowa a taho da yara da waya a taho ɗakin baba an taho ɗakin baba akwai inda za su danna ƙararrawa ce a kan kunne na take komin bacci sai na tashi kyar za ta tashe ni in an taho ɗakin baba to tsanin nan za a kafa ni dai ni zan fara hawa dama to Allah da adam kai yanzu dan adam ba to yaya kai za ka fara hawa ah to wai ai shi yake nema daman ko ba ka wani yace ko ba komai in na hau ni na rike musu tsanin ai to yace sai a kafe shi in aka kafe shi dama an yi masa wasu karafuna ba za ka gane ba wallahi na ce wannan abun ya burge ni kwarai da gaske ya ce dukan mu nan duk iyalai na gaba ɗaya mun shiga gurin nan muna daidai da kuma akwai wata muguwar kofa ce ta rodi ta karfe irin caka din nan shi aka ninninka tura shi ake haka tura shi ba yanda za a kai dai a nan ka sa karfe ka iya buɗe shi sannan kuma an yi masa wani dabara na silin da an tura sai ga kamar silin ne suna ciki ka nemi mutum yana cikin gida amma wala ba ka same shi ba daga can din ma fa kuma akwai wata kofa ta fita ai kwarai da gaske to in gobara ce fa akwai wata kofa ta fita ita kuma katanga take daga nan sai ta bi katanga sai gidan makota daga gidan makota sai tankin ruwa to ko ba komai da in ka je gindin tankin ruwa ai ka tsallake ko ba ka bane ba to me yasa aka yi wannan saboda gudun ko ta kwana ina gaya maka ko a shagonka ne a ɗakinka ka yi ƙoƙari ka samu wurin da in ta kama za ka iya kubucewa za ka gudu so ba wayewa ba ne ba burgewa ba ne mu zo mu tafka gidaje an saka rodika an yi meye an yi dakin an yi menene amma ba mu samar da emergency exit ba ko a cikin jirgin sama akwai kofofi waɗanda suke exit ne za ga an sa da jan rubutu emergency exit at-tawari al-bawab at-tawari yanzu a saudiya ka'idar da gwamnatin saudiya ce duk wanda ya gina gida kowa ya gina gida dole sai ya yi albawabu tawari emergency exit kowa a kofarsa bayan kofar gida normal to sai an yi wata kofar da in wani abu ya kama za a gudu ko za a sauko daga sama sai an fita akwai wannan mafita dole ne amma mufa sai ga mutum ya tafka gida na miliyoyi amma wallahi inda gobara za ta kama a gidan nan ba wanda ya isa shiga yan fabrigate ba za su iya shiga ba ke za za ga dabarar da ake yi ko makaranta ce irin bene din nan ta ɗalibai bayan step na bene to ana yin wata kafar benen a gefe ta karfe in case of incasity wataƙila kafar benen ta asali an zo an toshe ta abokanan gaba sun zo sun toshe sai a nuna wa yara ɗalibai in abu kaza ya faru ku fita da wuri kaza lectures theaters lectures wannan wannan wannan wannan theaters da ake lectures manya-manyan tiyatar da yake daukan mutum 500 sai ga injiniya ya zo ya zana tiyata tana daukan mutum 500 amma kofa kwaya biyu kawai ya ciki kaddara gobara ta faru ta kama ɗaliban ya za a yi ya za a yi mutum 500 a cikin wannan ɗaki su iya fita gobara ta zo musu iya fita dole wasu sai sun ci wuta kuma an zo an saka bogulas a ɗakin ajin karatu an sa to me amfanin sa bogula me za a sata a ciki ko azuzuwan da ba wani abu ne a ciki ba kawai kujeru ne duk an saka bogula shi yasa a ka'ida ta ministry of education waɗanda suka san ya kamata duk makaranta idan an zo an sa irin bogulan nan a wannan cirewa ake a ajin ɗalibai ba a zo a sa wani bogula don me amfanin bogulan ba ta da amfani gobara za ta iya kama yara ƙanana ne ba su da dabara ba za su iya bin kofa ba sai su ta tsallakawa ta windo ko mai kora ya zo ya kawo kora ko ba gaba ne ba so ya kamata mu rinka wayewa mu fahimci ya za a yi ban sani ba dai ko ana fahimta ta Allah ganar da mu wai kai a ina muke ne ka san ana cikin wani hali ne wato akwai bukatar sharhi da bayani to Allah ubangiji ya gane da mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fake ina fata ana fahimta ta yadda ga waɗannan mutane sun fuskanto shi sai manzo Allah yake cewa wa sahabbai yace hadhihi quraish qad aqbalat bi khuyala'iha wa fakhriha ga qurayshawa nan sun fuskanto sun zo da girman kansu da nuna isarsu da faɗin ransu annabi ma yake gaya wa Allah ce ya ubangiji ga qurayshawa sun zo da girman kai da nuna isa da faɗin rai suna ƙaryata manzanka Allahumma fa nasaraka alladhi wa'adtani ya ubangiji ka bani nasararka da kai min alƙawari ya Allah nasararka da kai min alƙawari ita nake nema ka bani kawai sai mala'ika jibril ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da shi ya rasulullah khudh qabdatan min turabin farmi biha farmihim biha ɗebi ƙasa tunda yanzu kaga sun tun karo ka ɗebi kawai ƙasa muke so ka ɗiba ka ɗebi ƙasa kawai in kana ɗiba sai ka watsa musu cikinsu wannan ƙasa ɗin falammal takal jam'ani yayin da ɓangarorin guda biyu suka haɗu ga musulmi ga kafirai an tafi kun san yakin da gaba da gaba ake kai na a da in ana yaƙi da'i yaƙi mutanen gari ba ruwansu da yaƙin daki wannan shine yaƙi mai tsafta kuma shine yaƙin da duniya ta yadda da shi amma yanzu duniya gaba ɗaya ta karya ka'idar yaƙi idan ana faɗa wannan fa a musulmi da kafirai gaba ɗaya ba a yi a cikin gari saboda mata saboda tsofaffi dattawa saboda ajaza gajiyayyu ba a yi daji ake fita a je a haɗu a can duk wanda yake ganin ya isa a je a haɗu a can kuma gaba ne ba kowa ya ɗebi shirkinsa da shirinsa a haɗu a waje kaga 'yan kasuwa su kasuwancinsu mutanen wannan ƙauye da za su shigo cikin birni su zo su ci abinci su shigo su aikin su ci abincinsu ba ruwan kowa sojoji kawai ake rasawa da jaruman yaƙi ake rasawa in sun ƙare sai a zo a daɗa ɗiban wasu matasa kuma a daɗa tafiya da su amma yanzu yakin kan mai uwa da wabi ake a zo yaki a rufe unguwa gaba ɗaya a ce ta kashewa da wanda ya san me ake ciki da wanda bai sani ba da wanda yake kwance a gadon asibiti bai da lafiya da wanda ma shi duniyar ma bai sani ba a raye yake ko ba a raye ba saboda bala'in ciwo duk ai ta kashewa a kashe jariri a kashe yaro a kashe menene ba a cewa komai yanzu nan jiya ina dubawa a cikin irin ta'addancin da aka yi a suriya a suriya ba wai nan fa najeriya ba ma wallahi in kun ga abin da ake a wasu kasashen laraba wannan wallahi hankalinka bai zai dauka mu za ka dauka mu a aljanna ma muke wallahi dalar gawan mutane malam na rantsi da allah malam kai ni hankali na tashi mata da maza da yara ƙanana da 'yan mata da samari da dattawa da tsofaffi kurin dalarsu ake te kawai wani an harbe shi a baki wani an fasa kan gida biyu wani an yanke wuyansa wani an fasa cikinsa wani an karya kafarsa wani gata da hijabinta an kashe ta wata ga kai gawawwaki malam jini kurin yake ta abana duk gas kurin ake ta kisa kurin ce Allahu akbar abinda annabi ya faɗa ya tabbata yace idan duniya ta zo ƙarshe daman za a yi ta kashe ɗan adam alharaj mantawa mutane suke yi mantawa mutane suke annabi ya faɗa annabi ya faɗa idan duniya ta zo ƙarshe zalunci zai yawa kuma ku tsaya akan najeriya kawai ku duba ku gani zalunci cuta ta a zo kana ganin abu da ba daidai bane kuma sai a ce wai shine daidai din kuma shi yake so ba yanda za ka yi in mutuwa za ka yi ka mutu in hawan jini ne zai fasa ka ya fasa ka in ma me za ka duk abin da za ka yi ma ka je ka yi wanda Allah ce za ku ga athara nuna fifiko sannan kuma za ku ga alharaj suka ce me alharaj annabi ya ce alqatl kisa zubar da jini malam a yi ta kashe mutane solution din shine kisa kawai da abu ya faru mutuwa kawai ran dan adam zai zama ran kaza ya fi kima Allah kaza kaza ta fi kima tun ana jin tsoron mutuwar har ta zama ma yanzu ba a ma tsoronta tun ana faɗa da yanzu a garin nan in an kashe mutum ɗaya duk kafafun yatsa labaran nan sai sun ta faɗa an kashe wani mutum guda ɗaya ai ta jimami ana faɗa wallahi an je yan daba sun kashe wani mutum har kisa aka yi amma yanzu ina da an ce ma an je an soke wani ma an kashe yau an damu yau an kashe mutum nawa ma a wuri guda take to me ba wani abu to duka wannan alamomi ne na duniya fata kusa tashi Allah mai hankali sai ya daɗa kintsawa wanda baya sallah a kan lokaci ya je ta sallah wanda baya azumin nafila ya je ta yi wanda baya sada zumunci ya je wanda ya shirya wa duniyan nan yana ganin zai rungume ta ya ji daɗi duniya babu daɗi barin gaya muku wani hadisin da zai baku tsoro manzo Allah ce idza rufi as-sayfu fi ummati matin hadisi imamu tirmidhi yace matukar an zare takobi in dai har an zo lokacin da aka zare takobi aka fara yaki da takobi ana kashe mutane a al'ummata to ba za a sake ɗauke wannan takobi ba ila kiyamis sa'a har kiyama ta tashi kuma an gama haka annabi ya faɗa matukar an fara kashe mutane ba misalin ka ce matukar an fara daukan bindiga an harbi wani a cikin wannan al'umma to falan yurfa ila qiyamis sa bara kuma sake daukewa ba kisa dai ba za a daina yi ba sai dai abin ya dan lafa a wani wuri shiru shiru sai ka ji ya balla a can ya dan lafa a wani wuri shiru shiru sai ka ji ya balla haka manzon Allah i faɗa amma kai musulmi me ribar ka a cikin ka fahimci wannan abun sai ka daɗa kimtsawa mu kullum abin da muke gaya mutane ka ɗauki abubuwan nan suna faruwa ne ala kadar a bisa kaddara haka Allah ya rubuta amma mai kai wa shiri za a zo lokacin da wallahi tallahi zaka mutu baka san zaka mutum ba fa baka shirya wa mutuwar ba wallahi ka fita gida kana cikin walwala da jin daɗi da wane ne da wane ne ko cikin waɗannan da suka mutu yaran nan matasan ne yanzu Allah ya ji kansu rama Allah ya fi musu wani an zo ana cewa wani dan uwa ya rubuta yake faɗa ce shi da abokinsa tare za su wani ka zo mu je muna da test ba za mu yi jarabawa ce to wannan zuwa mahaifiyarsa kawai sai ta ce masa zo ka wanke min kayana ga test ga wankin kayan mahaifiya sai ya ce bari ya maza maza ya wanke mata kayan ta kaza sauransu jinkirin da yayi kenan jinkirin da yake nan dan uwansa yana ta masa waya waya waya waya waya ka zo ka zo za a kaza ka zo ka zo za a kaza ce wallahi ya makare yana wanke kayan mahaifiyarsa tsayawar da zai wanke kayan mahaifiyarsa shine jinkirin Allah ya sa ya ce yana nisan kwana wancan kuma yanzu yana can lahira to haka ake ka fita daga gida lami lafiya baka zubar ba baka baka zagi kowa baka ci mutuncin kowa ba ba zazzabi ba ciwon ciki ba wani abu iya lafiya iya wadata dai kayi wanka ka tafi makaranta ko ka tafi kasuwa a hanya sai adali ya zo maka kuma ajalin baka shirya masa ba kuma wanda zai kashe kan baka san kashe ka zai ba shi ma bai san wanda zai kafin ya tafi ma bai san wa zai kashe ba shikenan kawai haka rayuwa take to kawai abin da ake da bukatar mutane duk wanda zai fita a irin wannan zamani ya fita da alwalarsa ka fita ka yi addu'ar da ake karantawa in za a fita daga gida ka daga hannu ka ce ya Allah ga mu gare ka in ka kaddara mana tafiya ka samu yi shahada ya Allah ga mu gare ka in ka dawo da mu gida ka dawo da mu cikin amincin mu cikin iyalanmu haka ake yi amma duk wanda yake rufe ido a wannan zamani a wannan yanayi yanzu yake fita haka kawai ba tare da yayi wa kansa tunanin ko ya je ko bai ko ya dawo ko bai dawo ba to yana ma deceiving kansa ne yana yaudarar kansa ne Allah dan da yawa sun fita wallahi ba su dawo ba da yawa sun fita ba su dawo ba a san wannan mala yana da muhimmanci ba yana da muhimmanci Allah ya taimake mu annabi ya ɗebi wannan ƙasa ya jefa musu a cikin idanunsu shine farama biya fi wujuhil qaum yace shatil wujuh babu wani mushriki a cikin su face sai da ƙasar nan tsakuwa ta shiga cikin idansa Allah ubangiji ya sa da ƙarfin su din da makamin su da komai duk abin da kake gadara da shi wannan idan da kake gani ƙasa tana shiga zancen ka ya ƙare wallahi sai ka tsaya ai wani an zo ana faɗa da shi wani ya zo kaza kaza kaza ya zo da sanda zai make shi wani ya zo da wane ne kafin ya farga ya sunkuya ya ɗebi ƙasa abin nan ya zuba mai a ido kawai sai hukun ku zuwa muka ya jefar da abin nan ya jefar da abin da makamin da zai buga masa shi kuma ya sunkuya ya ɗebi na kare ƙasa kawai arha ƙasa ga amma abin yana buƙatar menene tunani da kuma shiri sai ka yi training sai ka kimtsa amma ka sani yanzu wannan kaga annabi ya lissafa ya su su duka duka mutum nawa ne ba su wuce ɗari uku ba su sabon ai da wani abu ko ba haka bane ba amma wadancan mutum dubu annabi ya ce ya Allah to taimakon nan da kai mun shi muke nema ya ga cewa in an haɗu fa yaya shine ya ɗebi wannan ƙasa kurin ya fara yami ya watsa ta to wa mara maita iz ramaita walakin la harama wa ya dauki nauyin yada wannan tsakuwar ya shigar da ita cikin idanuwan su waye wannan Allah waye yake daukan kibiya ya isar da ita ta bitin target har ta kashe abin waye yake ba da dama bindiga dubu bindiga fa zaka iya karya ta da hannunka ko zaka iya babballa ta duba dan abin da yake cikin fara tashi nan in ka ga dama zaka iya bata rai ka hada shi cikin loma ka lome shi ko ba ka bane ya bade ta hanya ta lalama kai kashinsa ko ba ka bane amma in an dora shi ta wani wuri yana hawa kuna wannan bal sai ga ya kai ka lahira wai waye ya kaddara wannan yake yin tasiri Allah kuma ramaita idh ramaita walakin Allah rama wal yubli al mu'minina minhu balagan hasana bala'an hasana inna Allah samiun alim sai Allah ya ce zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin Allah ya yi wannan ne don ya nuna muku cewa lalle Allah mai raunana wato kaidi da makircin kafirai ne ba wanda yake raunana kaidi da makircin kafirai in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala to sai Allah ya ce mai mana إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين نعم
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون Allah madaukakin sarki yake cewa in tastaftihu faqad ja'akumul fathu idan har kun nemi budi kuka nemi taimako in tastaftihu ai in tans- tantasiru kenan faqad ja'akumun nasr to ai taimakon ya zo muku ko in dai kun nemi taimako to taimako ya zo muku in tastaftihu imam ikrima yake cewa mushrikai suka ce wallahi la na'rifu ma ja'a bihi muhammadun fafta bainana wa bainahu bil haqqi mushrikai suka ce wallahi mu ba mu san cewar abinda muhammadu ya zo da shi gaskiya ne ko ba gaskiya ba ya Allah ka bayyana mana gaskiya tsakanin mu da shi kuma muna fatan gaskiyar ta bayyana shikenan wannan masu ikhlasin cikin su kenan shine Allah ya ce in tasabtu faqad ja'akumul fat idan har kun nemi nasara Allah ya baku nasara ya bayyana muku gaskiya to ga nasarar ta zo muku me nasarar da ta zo musu ga annabin ya zo kuma ga shi nan kiru da muzu ga kuma yakin an yi shi kuma ga shi kun ga abin da ya faru kuma gaskiyar ta bayyana sai ku bi ku hutar da kanku wa in tantahu fa huwa khairul lakum idan kuka hanu kuka daina yin kafirci to wannan shi fa alkhairi a gare ku wa in ta'udu in ku kuka dawo kuka ci gaba da yakar Muhammadu na'ud mu ma sai mun sake dawowa mu dada maimaita muku azabar da kuka sha a yakin badar sai mun dada ninka muku ita a wani yakin nan gaba walan tuguni ankum fi'atukum shay'an taron jama'ar ku kuma ba zai wadatar da ku da komai ba walau kasurat kuma koda taron fi'a din ta yawaita jama'a sun yawaita wa anna allaha ma'al mu'minin kuma muna shaida muku lalle Allah fa yana tare da mu'minai ne kaji ko albishir kenan lalle Allah yana tare da mu'minai ne ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kai imani a Allah wa rasulahu ku bi Allah ku bi manzan Allah wala tawallau anhu kada ku juya wa Allah baya kada ku juya manzan Allah baya wa antum tasma'un alhali kuna sauraron alqur'ani da wa'azzukan alqur'ani wala takunu kalladhina qalu sami'na kar ku kasance kamar waɗanda suka ce mun ji wahum la yasma'una amma kuma ba sa ji ƙarya suke yi ji ne kawai na dole amma yadda babu yaquluna bi alsinatihim sami'na bi adanina wahum la yasma'un kenan a baki dai suna cewa sun ji amma hakikanin gaskiya ba su ji gaskiyar ba la yatta'izuna wa la yantafi'una bi masami'ihim ba sa wa'azuwa ba sa amfanuwa da abin da suka ji duk wanda ya ji abu bai amfani da shi ba ka annahu lam yas ka annahu lam yasma ai kamar bai ji bane ba ko hadisi ya tabbata riwayar imam bukhari da imam muslim a kitabul jihad a imam bukhari ya fada cikin al-babul maghazi muslim ya cikin fada cikin kitabul jihad abdurrahman ibn auf yake cewa ni ina cikin sahura na yakin badar ina juyawa abdurrahman ibn auf ina so ku lura da wannan kissar da Allah abdurrahman dan auf yake cewa ina cikin sahun yaki ranar yakin badar ina juyawa a gefe na na duba dama na na duba hagun dina sai na ga wasu yara matasa guda biyu fatayani haditha a sin kenan yara ƙanana masu ƙarancin shekaru sai ce ni gaskiya ban amince da su ba sai ɗaya daga cikin yaran nan guda biyu yara ne fa sai juyori na ni abdurrahman dan auf sai ce mun kai ya ammu ya bafa kun ga wannan yana nuna su a da mutum ko ba babanka bane in dai sa'an babanka ne baffa kake ce da shi mu ko yanzu za ga saboda rashin ladabi abokin babanka ne amma wallahi sai ka rinka danna masa sunansa directly kaga ba daidai bane abokin babanka babanka ne suka ce da shi baba ko da yake an ba da labari fa wani yake ga mu wani ya zo ya yi fakin din mota a wani wuri sai wani ya tsare wani sai wani ya zo ya fito daga mota wani yaro sai ya zo ya same shi shi ma yana ganin fa da sauran samartakansa da sauran karfinsa sai yaron sai ya ce da shi baba da Allah janye mota ka zan wuce ya tsaya ya kalli yaron ya ce kai yanzu wulakanci ni ne baban ya koma gida yana cike da bakin ciki ya zauna yana ta duba madubi ya ce shi kowai yanzu me yayi me aka gani yanzu har za a fara ce masa baba kaga dan adam da gudun tsufa ko to abdurrahman nawaf ya ce wannan yaron sai ya ce ya am arini abu jahal don allah nuna mun waye abu jahal kar ku manta abu jahal kafiri ne wannan lokacin sai shi abdurrahman nawaf ya ce akai ya kai dan dana me za ka yi masa ina ruwanka da shi kawai yaron nan sai ya ce ni na yi wa Allah alkawari in ra'aituhu an aqtulahu aw amuta dunahu ni na yi alkawari na ce in dai na ga Abu Jahal wallahi sai na kashe shi ko kuma in mutu shi ya kashe ni in dai ban kashe shi ba to wallahi sai dai in a koma da gawata abinda zai hana ni kashe Abu Jahal haduwa da shi kurum abdurrahman nawaf sai ya ce sai ɗaya daga cikin yaran shi ma sai ya daɗa zuwa ya same ni ta gefe na sai ya ce mu ya amu da Allah ina abu jahal ne a ɓoye yake gaya mai sai ce sai na ji ya gaya min irin abin da abokin sai gaya min abdurrahman nawaf sai ce a yakin nan wallahi sai na ji kai ni kan na ji daɗi da Allah ya haɗa ni a tsakanin yara ƙanana jarumai abu jihar din nan baya tabuwa fa su ne manyan amma kaga yara ƙanana sun ce neman sa muke yi saboda yana cutar da muhammadu ya ce muna nan muna fafatawa ba sai na hango abu jihar ba yi abdurrahman awab sai ya ce sai na ce da su to kun gan shi can kun ga wancan ga can wancan shi ne habba ya ce yaran nan malam yadda ka san me sai suka bar kowa suka tinkare shi kurum dama neman su kawai suke suka tinkare shi suka rinka zabga mai takobi sai da sai da sai da suka sassare shi iya sara suka masa raga-raga su ne yayan afra ake faɗa yayan abna afra a wata riwaya anas dan malik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa ranar badar man yanzuru lana ma sana abu jahal annabi ya ce wa sahabbai kai da Allah ku je ku duba mana ya labarin abu jahal ne a badar abdullahi dan mas'ud ya tashi ya je ya duba abu jahal dan ya gano a ina yake sai aka ce da shi ai abu jahal fa yana can a jajjeme an sare shi an sassare shi baya ma iya tashi yana zuwa shi dan mas'ud kawai sai ya ga waɗannan yara sun samu abu jahal sun sansare shi sun yi masa raga-raga yara ƙanana suka yi mai illa ka duba irin rashin kirki da yawa manzan Allah amma sai ya zama a ƙarshe a hannun yara ƙanana ya ya suka halakar da shi Abdullahi dan Mas'ud ya ce ni ma da na zo na cafke gemunsa yana kwancen na to zaki in an sassare shi ai ba zaki bane ko ba ka bane ba yace ni ma nace bari in samu nawa rabon na cafke gemunsa kaga wannan ya nuna yana kafiri ne amma yana da gemu su suna barin gemu yace na rike gemunsa ji dan masu ne ce na cafka na gingina na ce anta abu lahab ai anta abu jahal yanzu kai din nan kai ne abu jahal wai dan ya mai wulakance ce yanzu kai kai ne abu jahal din ga kana abu jahal kenan yanzu gashi a ƙasa a cikin jini yara sun sassare ka ni kuma na rike gemun ka da fa da fa da in a tsaye yake fa wa isa zai masa wannan kai ai ba zai tabu ba abu jahal ya daga ido bai karasa mutuwa ba malam ya ce yau menene wai shi ma zai nuna jarinta ya ce wa hal fauka rajulin qatalahu qaumuhu aw qataltumuhu ya wani abu ne ai ba wani abin ki bane ni da nazo filin yaki saboda jarinta ai ban wuce wani abu illa ku ce ni mutum ne da yan uwana mutane na suka kashe ni ko kuma ku kuka kashe ni me a ciki ai burgewan kenan nazo kun kashe ni wai yana nufin ai shi ba matsoraci bane ba guduwa ya bayi kuma meye ne ma ai illa ma abin aibu ma ku ne za a ce kun je kun kashe dan uwanku dan uwanku ya dan garin ku shi bai duba kowa islamiyya ba wannan shine sakamakon da Allah ubangiji madaukin sarki yayi wa yayi wa Abu Jahal ba dan komai ba saboda me saboda wulakanta addini da yayi da wulakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi to ba Abu Jahal kadai ba duk wanda ya ci mutuncin musulunci da addini ya wulakanta musulunci ya wulakanta addini ko yake kokarin fada da addini ko a fili ko a boye ko an san shi ko ba a san shi ba ko a da daddare yake yi ko a kulle kulle yake kowa me ma khaliqu samawati wal ardi yana kallon sa kuma shi zai yi maganin sa ko ba haka bane ba to ku rike shi ka'ida shi addini wallahi daɗi ne da shi gata ne da shi yau da musulmin wannan zamani in dan yanda suke ne wai za su iya yi wa addinin Allah kariya ai da bai je ko ina ba amma mai sama shi yake taimakon kayansa illa iyaka abin da ake so ku yi kawai abin da Allah ya ce ku yi an ce ku yi sallah ku yi sallah ku yi azumi ku yi azumi amma addinin Allah insha Allah ta'ala ko ku taimake shi ko ba ku taimake shi ba fa sawfa yati Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna son Allah Allah yana son tabaraka wa ta'ala to sai Allah ya ce mai malam
إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون na'am
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب na'am
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم to abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ubangije mana afwa Allah azurta mu da amfanuwa da wa'azukan da ke cikin alkur'ani mai girma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan bawan Allah yana tambaya na cewa da larabci ya rubuta ya muallimul karim atamanna lakal khair wa adu Allah bi an yuhafizaka ala al a'da addu'a yake yana addu'a cewa Allah ya tsare malam yana masa fatan alkhairi kuma ya raba da shi da sharrin abokanan gaba da sauran malaman suna gaba daya sai ce yana tambaya ne dangane da yanayin taimama wai taimama tana yi wa mutane wahala ya kamata a yi ta a sunnance mun sha faɗa muna bayani taimama idan ka zo wannan hannayen na guda biyu su za ka buga ƙasa da su ka shafa kenan sai ka bushe ka bushe sai ka shafa su iya wuyan hannu sai ka shafa fuskarka sai ka je kai sallah shikenan fab ka buga ka karkade ka shafe hannunka iya wuyan hannu sai ka shafa fuska ba shafar kai ba wanke kafa ba komai shikenan sai kai sallah ta yi haka ya halatta hal yajuzu lirajuli an yatayammama lis-salati lis-salati subh idha idha khafa al-idrar bi al-ma' idan mutum ya ji tsoron cutuwa da amfani da ruwa ya halatta ya taimama nam ya juzu lan wani tayammam idan kafa ad-darar wa khafa ad-darar fa yajuzu lahu dhalik ثم ياتي ويكتسل اذا طلعت الشمس اذا طلعت الشمس نعم يجوز له ذلك wannan yace assalamu alaikum Allah amala Allah ya ya mai da malam gida lafiya amin don Allah malam ina neman fatawa akan wani kudi wani kudi ni da dan uwana da aka bamu kudin gado ne amma shi dan uwan nawa yana da tabin hankali ni na ni an bani dubu ɗaya da ɗari takwas shi ma haka tab ka ji wannan gadon gaba ɗaya dubu ɗaya da ɗari takwas ya ce to da ya gaba da hankali sai ya je masa ɗinki ya danka mai sutura da dubu ɗaya da ɗari takwas ɗin nan da Allah ya yi laifi haka a daidai kai baka saba wa Allah ba Allah ƙara wadata wannan ya ce Allah mai da malam gida lafiya da Allah malam ya halatta a ci muzuru ya halatta a ci muzuru ya halatta to a ci mage nam ana ci waye zai iya tuna meye dalilin da yasa ba za a ci mage ba tana da fika duk dabbobi masu fika an hana da faratun nan so ba za a ci ba kun cinye mu zoron unguwar ku gaba daya wannan yace da Allah akwai dan uwa cikin ɗaliban mu na wannan majalisi kuma abokin zuwansa wannan karatu ne sunansa dan uwa Ibrahim Khalid a sa shi a cikin addu'a ya rasa ransa a lokacin harin da aka kai na fce da sauran yan uwa duka a yi musu addu'a Allah ya fi musu muna kyauta mai zato ya mutuwa shahada insha Allah Allah ya fi masa Allah kiyaye mu gaba daya ya ce ya halatta mutum ya roƙi Allah ya ba shi yan biyu wannan wata tambaya ne twins kenan idan matarsa tana ciki ya ce Allah ba shi yan biyu shi abin da yake tunani kamar in an ce yan biyun matar za ta wahala shi kuma yana son yan biyu ya halatta daman ko aihuwa ɗaya ne ma akwai wahala ayi yaya kuma albarka ne so ya halatta ya addu'a Allah ba da yan biyu yan uku man ana samu ba laifi ayi wai wannan yana tambaya wai da Allah malam wajibi ne duk abin da mutum ya yi wa mahaifinsa na kyautatawa sai kuma ya yi wa iyayen mana mahaifan matarsa ma an ce masa wai duk ai iyayensa ne so nauyin duk ɗaya ne a'a wanda dai Allah zai kama ka wajibi baka kyautata musu ba baka musu wannan ba su ne yan uwan iyayenka dai da suka haife ka amma mahaifin mata shi ma shari'a ta so a- ta so a kyautata masa ai mai ihsani ne shi babin ihsani ne ba babi ne na dole ba ka san akwai babin ihsani akwai babi na dole ban sani ba kowa na fahimta na yawwa so a kyautata musu su ma abu ne mai kyau kwarai da gaske da Allah malam na so a ja hankalin yan uwa ta hanyar yin ƙarya da ake yi wa 'yan mata musamman matasa maza da mata a lokacin yin waya magana ta waya ana yin ƙarya sai mutum yana waya ya ta ƙarya wa yarinya ita ma ta yi mai ƙarya shi ma ya mata ƙarya ƙarya plus ƙarya is equals to ƙarya sun zama makaryata kenan wala ya zalu rajulu yakdhibu wa yata'ahadu al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaba annabi ya ce ɗayanku ba zai gushe ba yana yin ƙarya kuma ya saba da yin ƙarya sai Allah ya sa a rubuta shi a cikin makaryata Allah zai sa a rubuta kazzab makaryaci ne kai ka san dan makaryaci kuma yana wuta Allah kiyaye so ku daina ƙarya kuma yanzu kai yanzu yan matan ma wannan zamanin sai ka musu ƙarya ga sunan da yawa kai ƙarya ne ai abin da kake jin tsoron ya kubuce ma ne ko ba ka samu ga sunan malam suna nan da yawa suna nan fa da yawa Allah ya hore fa ni'ima ce ni'ima ni'ima yaro ɗaya sai ga 'yan mata nawa suna bin sa Allah nake gaya maka suna nan da yawa Allah ya hore su me ne zuwa ka je ke ta ƙarya ka duba wacce ta yi maka gangariya kurin ka ɗauka Allah sa albarka ko kai mata gaskiya ta maka gaskiya amma ka je kai wancan ƙarya wannan ma ka je ka mata ƙarya ka yaudari wancan ka yaudari wannan me a ciki kimar ka ta zuba kuma yaran suna ganewa cewa ta aiwa na mugun makareci ne ke ma ya zo miki ko ni ma ya zo mun Allah ne ku fitar da ni haka suke faɗa a tsakaninsu ku daina ƙarya ya shabab malam dan Allah menene bambanci tsakanin malami da dan duba a haba a ba kai wannan wani irin mutum da kai kenan duk iri ɗaya ne ba iri ɗaya ba ne afwan malami shine mai karantar da mutane mai karantar da su qur'ani mai karantar da su sunna mai karantar da su addinin Allah kishin sai ilmantar da mutane dan duba kuma matsafi ne dan duba matsafi mai tsafi mai eh, buga ƙasa mai yanka 'yan muzurai da maguna da- da da- da ɗewo ƙasar kabari da je tonan kabari da wayewaye da sauransu su guru da laya da su wayewa duk aikin malamin boka kenan wannan ba malamin Allah bane ba wai yana ba da labari abu kaza da aka yi za a samu sa'a kaza ko abu kaza duk malamin da ka je yana cewa abu kaza da aka yi za a samu kaza ko abu kaza da aka yi kaza ne to wannan ba malamin iska ba malamin Allah bane malamin iska ne kurum da iskoki yake mu'amala Allah kiyaye mu so adalci shine kada a cakuɗa tsakanin malaman sunna da na bokaye da mai tauhidi da mushriki ka hada su daya wannan ya rubuta ka dace malam muna addu'a Allah saka muku da alkhairi gaba daya yarinyar da muka ce a taimaka mana da addu'a ta bata ba a ganta ba a- a satin da ya wuce an ganta a Kaduna yace Allah saka wa yan uwa da alkhairi dangane da addu'a da aka yi kun ga amfani addu'an da kuke ko Allah ya sa a Kaduna aka gano ta ina jin ta yi gaba can alba- albarkacin addu'a da kuka yi Allah ya bayyana ta yace muna godiya mun Allah saka muku da alkhairi Allah kai malam gida lafiya da ƙarshe kuma ya dan abu- malam za a iya taimawa akan siminti siminti ba za a yi inda tsandaurin siminti ne ba kura a kai ba za a yi sim- ba za a yi taimama akan shi ba kamar yadda malam fiqh suka faɗa idan akwai kura a kai malam dangane da sallar wuturi da ake yin falaki da nasi da kulhu wallahu shin ya halatta ko ko wanda ake karanta sabbi da kuliya da kul huwallahu a karanta duk abin da karanta na qur'ani ya halatta alqur'ani littafin Allah ne komai a karanta ya halatta mana ina nufin kowace sura is applicable a karanta ta a cikin kowace sallah kuma kowace raka'a sai dai akwai surorin da aka ware aka ce sai kaza sai kaza za a karanta to sai a dan yi hakuri kamar ina jin umrar tana so ta kama ni ko tari ko wani abu ina jin akwai wani abin da Allah ke nufi bari in tsaya a nan gurin abin da na faɗa ne daidai Allah ba mu lada na abin da na faɗa ne daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana afu akwai dan uwa akwai rasuwa